الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ba manta ba a karatunmu na umdatul ahkam mun mun tsaya a darasi na darasi na 34 za mu tashi darasi na 35 a wannan rana ta asabar 25 ga watan muharram shekara ta 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya muna cikin babu sujudi sahwi babin da yake magana akan sujjadar rafkanwa mun yi hadisi guda daya za mu tashi hadisi na ɗari da hudu mala yake yana abdullahi bin buhaina wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abdullahi dan buhaina yana cikin sabba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun yi tarjamarsa a baya a can hadisi na 94 mun faɗi waye shi Abdullahi bin Buhaina annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi tira da aminta Allah tabbata a gare shi sallabihim zuhra yayi wa sahabbai sallah azhar fa kama fi rak'atayn al-ulayn sai annabi ya miƙe a raka'a biyun farko maimakon ya zauna ya tahiya sai ya miƙe ولم يجلس بيزونا با فقام الناس معه متاني suka miƙe tare da shi hatta idza qada salata hasi da ya gama sallar wanda zaran nasu taslimahu sahabbai shine mutane suka saurari annabi ya sallama kabbara sai aka ga kawai ya kuma yin wata kabbara fa huwa jalisun yana zaune fa sajada sajidataini yayi sujjada guda biyu قبل أن يسلم كافين يسلم ثم سلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وانا حديث في حديثنا قرشي أباب الساوي داما حديثي بي يكاو zai koya mana abubuwa da dama amma kaɗan daga cikin abu na farko shine suka ce mun gane a hadisin wajibi ne ga wanda ya yi rafkanuwa da yi sujjada wanda a baya mun faɗa yadda mazahir suke da rabe-rabe imamu abu hanifa duk inda aka sami aka sami wato tsari ko kuma duk abin da aka yi a sallah kai shi sujjada ba adi yake yi sannan kuma imamu shafi'i shi kuma ko me ya faru a sallah ya tsagi ko daɗi shi kuma yin sujjada kawali shi kuma imam Ahmad ibn Hanbal sai ya raba duk inda ya ga Annabi alaihi salatu wassalam abin da ya faru ya taba faruwa da Annabi alaihi salatu wassalam irin abin da Annabi yayi shi zai a gurin idan Annabi raki yayi yayi sujjada ba'di to shi ma imam Ahmad ba'di zai kawai tun abubuwan duk suna kansa kawai halarci da shi yayi dama mun faɗa a baya cewa shi tsarinsa duk wata sunna ta annabi inda ya san ta sai yayi yawa inda ya san ta sai yayi aka ce a wanda ya sani bai yi ba kawai ɗaya ce ita ce ta yin aikin hajji akan abun hawa amma inda ya san ta to sai ya aikata ta saboda haka wannan shine shi kuma imamu malik sai wari cewa duk inda aka yi ragi sai kabali inda aka yi daɗi ko da yake Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal idan kuma wato rafkan ruwan da aka yi cewa bai samu annabi ya yi irin ta ba to kabali yake ya bibi ta kabali akan ba'di ita yake shi kuma Imam Malik ibn Anas duk inda aka samu an yi ragi to kabali zai inda aka samu kuma an yi dadi to sai ba'di sannan idan aka samu an haɗa biyu an yi ragi an yi daɗi a sallah to shi kuma a wannan lokacin sai ya yi qabli qabla salam shine muka ce mal abdullahi na gondo alamatu sudani ya kawo a cikin littafinsa a dawul musalli yana cewa ikhtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi bil maratib nu'manuhum ba'da salam yasjudu والشافعي بعده وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي يتي وعيث لم يجده قبل أن يجتدي يتي ومالك فسل للنقصان قبل والزائد بعد ذا بياني haka ya kawo baitukan a cikin dawul musalli littafinsa to wannan shine abin da muka ji abin da ya shafi rafkanuwa kuma littafin da ake magana yayi yayi bayanin rafkanuwa sosai ba sama da ahalari a littattafan malikiya tun daga kan ahalari har zuwa mudawwana ba littafin da ya kwalkwale bayani akan rafkanuwa irin ahalari babu sama da shi a littattafan malikiya da saboda haka za mu koyi abubuwa da dama na farko hadisan biyu suna tabbatar mana da cewa annabi alaihi salatu wassalam dan adam ne sai dai ya fi kowa kima da daraja a gurin Allah ana so a gaya ma abin da yake iya afkawa dan adam na jin sanyi da zafi da jin yunwa biyar iya samun annabawa wannan kuma ba aibu bane a gare shi sannan ya nuna mana cewa annaba za su iya rafkanuwa domin Allah ne kadai aka ce baya mantuwa la yadillu rabbi wa la yansa Allah madaukakin sarki shi kadai ne baya mantuwa sifa ce tata sannan hadisin yana koyar da mu cewa lallai idan mutum ya yi rafkanuwa lokacin da ya zo ya sujjada to ba wajibi ba ne ba dole ba ne sai ya maimaita tahiya za ku wannan ijtihadi ne na malikiya cewa za a yi tahiya bayan ka yi sujjada guda biyu sai kuma ka kuma yin tahiya amma abin da yake ingantacce a sunna kawai sujjada ake guda biyu a sallama ya fi inganci duk ka ga wancan din to ka san cewa wata mazhaba ce ta ɗauki wannan sarki ana yi amma a malikiya sai dai wanda ya fi inganci kawai sujjadar za a yi guda biyu kuma ita ma sujjadar da sharadi ko ya zanto tsawon su ɗaya da wanda kai a sallarka ko kuma tafi ta tsawo abin da aka faɗa ke misla au adwala minha aka aka kawo wannan sannan sai yace sannan mun gane cewa duk wanda ya miƙe ko mai halari ya kawo wannan idan limamin ke miƙe kuma tasbihi ya ki dawowa to babu zancen ya dawo inda ya riga ya miƙe to ba zai dawo ba ta haka idan hannunsa ya riga ya barkata to ya tafi kenan kawai sai ya dawo ya gyara kuma nan za ku gane a ce sai ya bata cikin rukunan sallah domin duk abin da ka ji an ce za a gyara shi to ba wajibi bane ba rukuni bane idan wajibi ne ko rukuni kamar sujjada yanzu mutum ya bar sujjada guda daya ai sai dai ya wurgar da raka'a gaba daya yawwa irja'in ta ake kamar yadda aka karanta amma idan abu bai kai wajibi ba shi sa ya halari yace ma wanda bai yi kabbara guda biyu ba zuwa sama sujjada ta kama shi kaga sujjar kabbarorin da ake yi wanda liman yayi ko kuma wanda kake yi yayin ruku'i ko dagowa duk nan ba wajibi bane amma an ta haura shi to sujjada ta kama kaga mutum in dai zai rika sallah baya kabbara har daga biyu zuwa sama ai ya koma tunani ba sallah yake ba sai za ka ce lalle zai yi sujjada qabla salam ko ba'da salam to shine wannan abin da yake faɗa sannan wajibi ne ma mu ya buli ba wajibi ne inda aka ce kawai ma mu ba zai buli ba inda yake da yaqini cikakken yaqini akan cewa lalle farin liman ya raka a hudu an mata ni ya ki dawowa ya miƙe zai sajiyar sai ka zauna ka jira shi kawai shi ma ba za ka yi sallama ba sai ya dawo in ya dawo ya sallama sai ku yi tare kai sai addu'o'i wannan kana da yaqini amma ba ka da yaqini sai ku kake dole ka bi wannan shine sannan um idan za a yi sujjada rabkanuwa to lalle sai an mata kabbara sannan a wannan hadisin yanzu muka kalla da kyau me annabi alaihi salatu wassalam yayi ragi yayi a sallar cewa aka ya miƙe maimakon ya zauna sai ya miƙe ragi yayi ko kuwa eh ragi yayi to kaga da ya tashi qablan salam yayi ko ba da salam qablan salam kaga ashe imamu shafi'i yana da hujja in ya dau wannan hadisin na Abdullahi bin Buhaina Imam Malik ba yana da hujja anan cewa duk abin da aka yi ragi za a yi ne za a yi sujjada qabla salami to wannan shine abin da suke kawowa a dunkuli sai babul mururi bayna yadayil musalli babun da yake magana akan wucewa ta gaban mai sallah an gaba da rafkanu yanzu ko mutum yana sallah shi kadai liman ko ko kuma wanda yake munfaridi shi kadai yana sallah ko kuma mamu mu dauka duk uku da mai sallah da liman da limamin kansa da kuma mamun da yake sallah sannan da munfaridi wanda yake sallah shi kadai za mu ji hukuncin sun suna sallah wani ya zo wucewa ne hukuncin Malam yana cewa abin da ake kira al-mururu bayna dal musalli shine wato mutum ya wuce ta gaban sutura mutum ya sa sutura amma ka bi ta gurin in ta bayan sutura ne to ba ta gaban mai sallah ka bi ba ya zanto ko da sutura a gabansa ka bi ta gaban sutura ko kuma ya zanto ba sutura ka bi ta gabansa shi ake magana a kai ana bi juhaimin ibn al-harith ibn summa al-ansari an karɓo daga abi juhaimin bin al-haris ibn summa al-ansari sahabi ne babba kamar yadda ake faɗa faɗarsa cewa dan yar uwar dan yar uwar ubayy bin ka'ab radiyallahu ta'ala anhu tabi'ai da yawa sun yi ruwaya a gurin sa lokacin muawiya Allah ya kara masa yadda lokacin ya bar duniya shi wannan sahabu kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه da ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san laifin da yake kansa wannan minal ismi zance mafi inganci idraji ne idraji shine abin da sahabi ya kawo ba magana annabi ba to kaga yawanci za ga sai ga an an kewaye ta in ka zo ka san idraji ne wal mudarajatu fil hadisi ma adat min ba'di alfazur ruwati tasalat saboda haka idraji shine sahabi ya kawo zancen sa cikin magana annabi alaihi salatu wasalam in ba ma abota abun baka kasa gane wace ce magana annabi alaihi salatu wasalam wace ce magana sahabu wannan shine idraji an gane ko kamar wannan hadisi kamar wannan hadisi hadisi da ya magana akan idraji amma hadisi Abu Hurairah an gane ko yawwa kaga hadisi Abu Hurairah da yazo yake magana akan cewa hasken mumini yana kaiwa iya gwargwadon inda alwalansa ta tsaya ko kuma hadisin ɗaya hadisin nasa da yake magana akan cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna ummati da auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istada'a minkum an yuqila gurratahu falyaf'al cewa annabi ya ce al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna masu hasken fuska duk wannan duhun da za a samu muminai suka zo fuskokinsu da hannaye da kafa su za ka haska musu gaba su rika ganin duk abin da yake faruwa saboda alwala min asar da wudu sai abu huraira kaga wannan ita ce kadai magana annabi sai sai zo ya kara sai ce fa man istala aminkum an yuqila ghuratahu duk wanda yake so ya tsawaita wato fitilarsa ta haske ya ƙara gurin tofan ya fa'ale yi wannan magana abu hurairu shi za ka ce in ya zo alwala sai wanko hannun kamar da muka biya a tun farkon wato umdatul hakam to kaga wani idraji ne ba magana annabi bace shi kadai a cikin sa bai ya fahimci haka in ya zo alwala wajen kafadarsa idan ya zo wanke fuska sai ya kawo har gurin wuya yana ganin je ya ƙara hasken shi kadai ne ya fahimci wannan a cikin sa abbai to shine idraji shi ma nan ma za alaihi min al-ismi idraji haka malamin suka ce la kana an yakifa arba'ina da ya gwammace duk wanda ya san abin da yake kansa a bayani zaka iya dora cewa na laifi da ya gwammace ya tsaya bai fita gaban mai sallah ba tsawon 40 arba'in kawai aka ce khairan lahu min an yamura bayna yadayhi shi ya ba alkai a gare shi da ya wuce ta gaban mai sallah in ba su tara ko kuma ba bangon da ya kare shi ya ba da kai a gare shi da ya tsaya to anan ne suke ta tattaunawa menene distance din da yake wato za a ce in ka wuce ta gaban mutum ba ka wuce ta gaban sa ba wasu malamai suka ce zira'i uku idan aka auna zira'i uku tsakaninka da gabanka to shine daga inda kake a tsaye zuwa zira'i uku shikenan mutum ya wuce ta nan kaga in kai haka da hannu ai ba za ka iya karo mutum ba a zira'i uku ya wuce ta nan to suka ce a ba wuce ta gaban mai sallah ba wasu kuma suka ce a marmal hajar inda za a iya wurga dutse ya tsaya eh nan ne gurin inda za a wurga dutse ya tsaya to nan ne gaban mai sallah to saboda haka kuma suka dadi akan wannan suka ce domin gashi na annabi alaihi salatu wasalam ai yana cewa da mutum ya san alkhairin da ya gwammace ya tsaya da ya san irin zunubin da yake kansa da ya gwammace ya tsaya tsawon arba'in to shi da ya zo abun nazari ya ce la aridu kala arba'ina yawman aw shahran aw sanatan ban sani ba cewa yayi shine ruwayar annabi cewa yayi mutum ya gom an gwammace ya tsaya tsawon kwana arba'in ka jira mutum har sai ya gama sallar shine mafi karanci kwana arba'in wato ko kuma shahran wata arba'in wata arba'in shekara uku da wani abu shekara uku da wata hudu ka gwammace ka tsaya ka jira shi har sai ya idar ko kuma au sanatan ko tsawon shekara au abuwan au shaharan ko wata daya au sanatan ko kuma shekara an gane ko wato 40 ne shaharan kenan wata 40 shine ko kuma au sanatan ko shekara 40 mutum ya tsaya tsawon shekara 40 yana jiran mai sallah da ya san irin zunubin da yake kansa suka ce me yasa aka kawo wannan suka ce saboda annabi ya gaya mana cewa wanda yake sallah ganawa yake da Allah kuma ka je ka gani ko iyaye yanzu idan mahaifi ko mahaifiya tana magana ko a waya wani yaro in ya je surutu dukan saki in ba ka ji ko ba haka bane ko kuma wani ya fara surutu za a ce da Allah ya fita ko to ballantana yanzu kai kan saka je gidan mai martaba yana tattauna da wani kadan waya kana yi kana distracting din su ba da wani za shi ma ladabi ko ladabi za a koya ma to kaga wanda yake ganawa da Allah alun salli yunaji rabbahu idan yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne da kansa zai mayar to bai kamata Allah yana magana da mai sallah yana ganawa da shi suna tattaunawa kai magana ba ko kuma ka zo kai distracted domin wucewa kawai ta gurin ta gabansa wanda kake magana da shi hankalinka ya koma kansa gaba ɗaya ko to idan ka wuce ta nan kuma ka ɗauke mar hankali to nan distraction din girman sa ake so a gaya ma cewa za ka ɗauke hankalin mai sallah to girman laifin da ka wuce ka ɗauke hankalin wanda yake ganawa da Allah gwara ka tsaya tsawon kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in ba tare da ka wuce ba to saboda haka wannan shine abin da malam ya kawo a nan cewa tsayawa a gaban mai sallah a mutuwa ta gaban mai sallah laifi ne babba wanda ya kamata a ce mun ɗauki mataki wajen haka duk da suna magana akan cewa wanda ya zo yin sallah to wajibi ne a gare shi an malaman zahiriya wajibi ne ya dauko sitira ya sa sitiran nan kuma annabi ya faɗa misalin ma akhara ta rahli gwargwadon wannan wato abin na sirri na gaba wannan kuciya suke ce masa komai na gaban abin sirri wanda ake yi mai tudin kuciya ko to gwargwadon girman sa ake so sai ya kai girman sa ba wai tudu ba ko kauri tsawon sai kai haka shi sa annabi za ku ga yana sa maki sai ya kafi sannan ana so wajen abin da za ka sa kira ka da zanto abu mai ɗaukar hankali wanda zai zo abin wasa ko kuma yana yi da fitilu ne a jikinsa wanda zai ta kaɗawa ya ɗauke ma hankali a ya zanto abin da za ka sa wani abu ne wanda ba mai motsi ba shi sa suka ce hatta mutum makaruri ne ka sa mutum ya masu kira wasu ka ce babu komai domin abdullahi dan umar yana sa mahudolansa bawansa na biyu cewa zauna zan yi sallah shi ne imam malik ya ce to duk wanda zaka sa ya masu kira sai ka ga ya domin ka kana sallah ya tashi kamar yadda muke yi yanzu wani zai ga wani duk da ka san wani watakila ka san wani in aka yi sallar magariba baya tashi amma zai iya yi wa yanzu ya gaji zai koma wani bangon babu ta zai daga masallaci ba kaga in ya tashi baka da sutura to daga wannan lokacin duk wanda ya wuce akan tsakiyar hanya ka yi laifi amma wanda za a yi an yi da sallah zai na fula ya zo nan ya tsaya kaga wannan gini ne masa tsira duk wanda ya wuce to wannan ganganci ne amma wanda ya je tsakiyar masallaci saboda shi alhaji sallau ne kuma duk ga mutane ana ta sallah ba tsira to ko shakka babu ya sani cewa idan aka wuce ta gabansa da wanda ya wuce da shi duk sun yi laifi dukansu kar ya dauka iya iya wanda ya wuce ne mai laifi har da shi domin wajibi ne kamar yan zahiriya suka ce wajibi ne ka sa kira a gabanka idan za ka yi sallah sannan idan mutum ya zo wucewa ta gabanka in ya riga ya wuce to in ka dawo da shi an yi bincike ana magana ne akan kafin ya wuce baka tashi ankara ba sai da ya zo tsakiya kawai sai ka dawo da shi to ai an kuma kada ji za ka yi kawai ya wuce sai ka tsaye kiyaye gaba amma baka an dama da hannun dama idan ta dama zai wuce da na dama za ka tare in ta hagu ne ma da na hagu za ka tare ba wai hannu na biyun ba domin ya riga ya zo ɗaya hannun to ya wuce sallah kawai ka kyale shi ya wuce in ka dawo da shi to ya yi laifi na farko ka kuma na biyu ba shi ya ba kafan baya kenan an fahimta da kyau ko to saboda haka wajibi ne mutum ya sa sutura yayin da zai sallah to kamar yadda muka yi magana akan mutum mai motsi idan mutum ne a gaban ka zai to ka gaya ma wani da Allah zan yi kira da kai har ba zai tashi ba shi sa goce hikimar da suke yi yayin da wani yake sallah su kuma suna zaune mutane za su rubuce sai wani ya hikima ya koma gaban mai wannan sallar ya zauna domin ya ga bai sa kira ba domin ya taimaka masa duk wanda zai wuce wuce ko kuma wasu an tsaya tarkwai tarkwai ana ta jira to sai wani mai hikima ya je ya zauna kawai a gabansa sai duk a wuce ya halatta an fahimta da kyau ko amma maganar hadisin da yazo magana cewa in muka samu abin da zaka yi kira ba ka ja layi ba ibnu hajar ya kawo shi hadisin bai inganta ba imam malik yace yin haka ma bid'a ne ka ja layi yace na farko hadisin bai inganta ba yace sannan yin zanen kuma wani abu ne na wasa kawai ka nemo abin da yake me har wasu suna cewa amma ka rasa komai dan hular ka kasa duk da hula duk da hula da wahala ta kai girman kuciyar nan ta jikin siddi wata kai girman ta ba a tsayi wata kai ba an fi so ka samu abu wanda yake wanda dai ba zai tafi ba sannan kuma wanda yake ya kai girman wannan kuciyar ta abin sirri in ma ya fi ba komai kamar yadda ake yi yanzu a masallatai za ga an yi dogo na katako ko na karfe duk daidai ne wannan shine abin da yake daidai kuma ya kamata a ce duk masallatai kowanne masallaci ayi shi ka imamu anas dan malik yake cewa كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون إلى السواري sahabba annabi sun kasance da an kira sallah sun zaji na bula sai su tarige rige tafiya wajen abudai irin wannan dirkokin filan sun nan kowa sai ya sauri ya tafi rige rige ake kowa yana so ya je ya tsaya dan taimakon mai sutura an fahimta da kyau ko to kamata ya ce kowanne masallaci akwai irin su nan barin gaba jikin nan ko farkon kofa a ce an ajiye daya ko biyu can ba an ajiye yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci kwarai da gaske a samar da wannan kuma ba sai an yi mai ado sosai da zai dau na kata ko ko karfe in aka yi shi kenan ya isa domin aka yi mai ado sosai ko mai dau kan hankali za ku janyo hankalin barayi ma su sace kawai a yi tira kawai ta kata ko ko ta karfe ya isa an fahimta da kyau ko to wannan shine eh za mu zo hadisi yanzu shi yasa ban yi magana akan liman ba akan mamu idan aka zo kana bin liman ake ta zuwa wuce ta gaban ka muna da hadisi shi yasa ban maganar sa ba a harami malamai suna magana watakila shi ma kamar muna da hadisin da ya kamata mu yi amma tunda kun yi maganar a harami malamai suna cewa hatta a harami sai mutum ya sa kira amma wasu malamai suka ce abin da maka sai dai a Madina a Madina annabi ya yi maganar amma a maka aka ce za ku ga ko da yaushe dawafi yake an fahimta da kyau ko sannan da mutum ya gama dawafi tafiya zai yi sallah suka ce to banda maka suna da hadisi akan iya maka kawai amma Madina ya shafi Madina amma a maka kace sai an sa kira akwai aiki domin kowa yana gama dawafinsa bakwai zuwa yake raka'a biyu an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine sun ce banda banda harabi an fahimta ko kuma banda maka kawai amma da madina domin a madina annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisin to wannan shine ana bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd ibn Malik ibn Sinan Allah ya kara masa yadda قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى أنه سيرا دامن قال الله ثبت أغريش ينا سيوا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس إذا أنت ينكو زي صلى a lokacin da ya sanya ayyu hulu bainahu wa bainahu shine ai ja'ala shay'an amama wufi salati idan ɗayan ku zai yi sallah to lalle ya sanya wani abu ya sanya wani abu ya turuhu minan nas zai tsare shi gaban mutane ko kuma idan ɗayan ku zai yi sallah sai ya sa wani abu da ya tsare shi tsakaninsa da mutane fara da ahadun an yaji ta gaba ne idan sai wani ya yi nufin ya wuce ta gabansa duk da su kira kaga akwai yan takifi sai wani ya yi nufin ya wuce ta gabansa to shine annabi annabi alaihi salatu wasallam yake fa da fa'ahu to kai kamai da shi duk wanda ya zo ka tunkuɗe kamai da shi baya ba naukin sa zaka yi ba haka zaka mai da shi baya an gane fa ina ba in yaki bal yuqatilu duwanan ka yake ka hanka ka tun kudi wace da yake wannan idan yaki ya kuma dawowa ka tun kudi ba ce ka nauke shi ba ka tun kudi shi an bayar da kyau ko eh to sai ce fa inna ma huwa shaytan domin shaytan ne haka annabi duk wanda ya zo an mara haka ya dawo dan wani za ku garan sai ya baci in ya zo kai ma wannan kiran sai ya baci wani ya hau maganganu ya tar yaɗa maganganu wannan hadisin an rawi adira bi marawa shi sa ibnu malik ibnu sinan din wata rana a madina ya zo a masallaci yana sallah sai wani ya fito zai wuce ta gaban sa shi ne ruwaya sai ya dawo sai ya tunkuɗe shi dai kuma dawowa sai hankali sai da aka idar sai marwan ibnu al-hakam lokacin shine gwamna a madina sai ya kirawo shi ya ce ya kai sahabin annabi alaihi salatu wasallam me ya hada ka da dan dan uwanka domin ya ga abin da ya faru sai ce baka ji abin da annabi yake ba idza sallaha ahadukum ila shay'in yasiruhu minan nas sai karanto wannan hadisin shine dalilin karanto hadisin sababul wurud nasa ya karanto ma hadisin sai marwan ibn al-hakam sai ya shiru to annabi ya ce duk wanda zai yi sallah ya sa wani abu na kira a gaban sa wani yazo zai wuce ta gaban sa ya ture in ya kuma dawowa ya hankali domin ke dan ne an gane ko fa inna ma huwa shaytan domin shaytani ne ka zo an nuna baka kuma dawowa to shaytani ne to karkashin hadisin zamu koyi shi ma abubuwa da dama kamar haka na farko an kwadaitar da mu akan yin sutura lalle in zaka yi sallah ka sa sutura na biyu an hana mai wucewa ya wuce ta gaban mai sallah an gane ko kuma malamai suna cewa wannan hanin na haramci ne annahi lit tahrim aka kace musamman yan zahiriya sannan wato a ce ya halatta mutum ya danyi wani aiki a sallah dan wata maslaha kaga ai yanzu motsin da kai har ka tura wanda aiki ne to maslaha gyaran sallah ana yin aiki ai kamar yadda muke yawan faɗa wanda aka kirawo shi a waya mantawa ya tana aljihun dama ko hagu ya zaro ya kashe aiki ne na gyaran sallah domin barin ta za ka kashe din gaba ɗaya da distraction zai dau hankalin mutane barin ta kai wai mai takawa kai kai ba daidai bane idan ka zaro ka kashe dan gyaran dan wani za ga a kirawo ya danna a kuma kira ya kuma danna kuma a ta kira wani abin da kake yana ɗaukar hankalin mutane idan aka yi wannan manta aka yi zaro ta ka daddana abin da za ka danna ka kashe ya halatta ya halatta gyaran sallah ne domin shi wanda zai kira ka wataƙila ba har ne ne bai san sallah kake ba shi kawai ne banka yake ruwa a jallaba zai daina kira ba sai ya ji an kashe ko kuma kai ta yi ba tare da kai kara ba wannan shi ne wa kowa ne sallah da bin kira ba kaga in wani ya yi ɗaya biyu kamar sallah ba ɗaya biyu uku annabi ya ce ka koma za ka kira an ka kira ɗaya biyu uku kaka wa mutum miskol biyar bakwai kar ka yi ko ba shi kake bin sa ya kamata in kai uku ka haƙura sai an ɗau lokaci ka kuma wani to saboda haka wannan shine kawai abin da aka hana in tana kasa ka dauko Usaimin yace idan waye ka wanda ya kara durkusa ya kuma yi wanda ya rukuyi ne zallata ta baki kana kuma durkusa ka yi rukuyi idan tana kasa wannan ka riga ka yi rafkan ruwa da da kafa idan za ka yi yin dabarun da za ka mutu kenan in kuma ba za ka iya wuce wannan larura ce da an tafi rukuyi dau a baka ana rukuyi ka kashe wannan shine abin da yake amma ana tsaye ba a dawowa duk wanda yake a tsaye aka kira shi a waya to ba zai koma ba idan kai wannan usaimi ne yake sallah ka ta baci domin wanda ya maimai da rukuni a sallah sau biyu da gangan to sallar ka ta baci to wannan shine abin da yake kawowa sannan gashi an saki kalmar shedan dama akwai shayadinul jinni akwai shayadinul ins shedanun mutane da na aljanu shedan ne wanda ya dage shi ya fita gaban mai sallah sannan ana ake so a nuna ma girman sallah domin abin da ake bukata a sallah kushuyi ba a so wani ya zo ya dauke ma hankali so ake ka gana da Allah ka gane cewa lallai ganawa kake da Allah da ka'idar ka samu nutsuwa mai yawa sannan ba a san tafi duk abin da zai dauke hankali ba a bukatar sa sallah sannan mun yi magana a baya cewa ya halatta ka sa sutura ga abin da ya sani ko kuma wanda ba zai motsa ba sannan suka faɗi wata magana suka ce da za a yi da mutum zai zo yana kana sallah sai ka ture shi sai faɗi ya mutu to ba za damu hadin ba za a biya diya ba domin annabi ne yace ka tunkuɗe shi kuma ka tunkuɗe saboda haka tunkuɗe wannan kawai sai faɗi ya mutu ko ya kare ba abin da za a yi an bayyana da ce ko domin sa ka akai amma ban na magana a shari'ar musulunci ba a constitution ba yawa a constitution ne kai ka kara kai ma ka san ba ruwan su da qur'ani da hadisi ba ruwan su ne an gane ko yawa eh amma da bai sa su kira ba misali mutum ne bai sa su kira ba gurin hanyar jama'a mutum ya zo ya hankali shi to nan ma kaga ko ya idar da sallah yana da laifi domin ai an ce ya sa sutura kuma bai sa ba yawwa me sutura muke magana wanda ya sa sutura shine wanda yake wannan hukuncin ya hau kansa to mu je zuwa um malai jana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi da abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda kale yake aqbaltu rakiban ala himarin atani wata rana na taho akan abun hawa eh ina haye alayi marin akan jaki a tanin macen jaka a hausa tana da suna ita ce aura ko yawa ba a ce an kace macen jaka sai ce gwaranci ne sai dai a ce aura amma a larabci za a iya cewa himar himarun atani in ana so a gaya ma a bambanci tsakanin jaki da jakar ita ce aura saboda haka abdullahi da abbas ya dawo akan wannan aura din ita jaka mace sai ce wa ana yawma idin kanna hasu li ihtilama a lokacin na kusa fara mafarki domin a hajjin ban kwana ne cewa aka lokacin bai fi kwana 80 annabi ba duniya ba 80 a lokacin bai fi ba domin ka daga hajjin ban kwana rabi'ul awwal annabi ba duniya shikenan a wannan to shi Abdullahi da Abbas har annabi ba duniya annabi alaihi salatu wassalam bai fi shekara 14 ko 15 bai da shekaru da yawa ibnu abbas sai da haka yace na kusa fara mafarki a wannan lokacin kaga fara mafarki dama alamar balaga a gurin namiji alamomi ne guda uku mace kuma hudu alama ta farko shine mafarki yayi mafarkin yana saduwa da mace ya ga ya tashi ya gama ni wannan alama ce ta farko na cewa yaro ya balaga shi sa magabata iyaye a da idan yaro ya fara girma yake shekara 12 sha uku sai da jikin ya koma wani iri baki domin manini fari ne a garin da ba sauro ko sai ya koma baki ko kuma ana sani sai ya koma baki ko mai duhu da zara an je tashin sa kawai mahaifiyarsa ko mahaifi kullun suka je tashin sa sai sun kalli kin fadar kullun sai an kalli yanayin kin fadar sa a ga me ya faru kawai su za su fara hango abubuwan da yake faruwa da shi saboda haka alama ta farko ce ita kuma mace sai a sa mata fari farin dirki alama ta farko kenan sannan alama ta biyu shine gashin mara gashin mara gashi ya fito a mararsa to wannan ya balaga kenan amma gashin baki da gemu ba alama balaga ba ba ta an gane ko ko furfura babu wato gashi nan laraba suna cewa kad yashibul fata eh yawa matashi yana iya ko yaro yana iya yin furfura wani za ga gado ne wasu ma wani wato rashin wani sinadari ne maybe da ana iya domin abubuwan da suke sa furfura ta fito a jikin mutum kusan goma sha biyu ne da malamai suke kawowa akwai lokacin da wato rashin sinadari a jikin mutum zai sa a wasu shekaru ya ta fito ta bulbulo da yawa amma wani lokacin kuma girma ne ita ce ma wanda aka sani wanda annabi ya ce furfura ta manya ita kuma wannan tajiduhum wa qarar ko annabi Allah ya ce ayyatan mu da furfura ta fara fito masa yace ne wannan sai malaika yace man nutsuwa sai yace Allahumma zidni wa qarar Allah ka kara mun nutsuwa saboda haka furfura nutsuwa an fahimta kuma baiwa ce ta Allah an fahimta da kyau ko yawa amma akwai wanda take ta cuta idan shekarun mutum ba su kai ba ko kuma ta gado kawai mahaifiya ko mahaifi suna da wannan zai ga wani yana shekara sha uku sha hudu ya fara gwargwara a kansa to shine alama ta biyu ta uku ita ce shekara sha biyar in yaron ta yi shekara sha biyar ko bai fara mafarki ba ko da bai ga gashin mara ba kawai ya balaga shi kenan kawai in dai shekara sha biyar ka sa shi a layin balagaggu sai mace ita ma mace wayannan guda ukun da na faɗa duk nata ne na farko mafarki ita ma ta ga wani abu in ta tashi daga bacci na biyu shi ma gashin mara na uku wato ita kuma sai na uku a gurin ta ita kuma ba da san shekara sha biyar ya danganta da gurin da take rayuwa an fahimta da kyau ko yawwa ya danganta domin ita ma a gurin ta ciki daukan ciki ba shi yake nuna mace ta balaga ba da je kasashen laraba za ka ga yarinya ɗinemiya sai ka ga shekarar ta biyar ko shida ina gaya ma shekarar ta biyar ko shida kuma a wanda aka ce ta yi ta fi kowa karancin shekaru wanda ta taba daukan ciki a duniya a shekarun baya da na taba bincikawa ban san yanzu ba a yara amerika ce shekara biyar da wani abu ta kuma ba balaga ce ba ba balaga ce ba saboda haka ba ba wato yanayin guri gurin sanyi da zafi ya yakan bambanta mata wajen balagar hatta yadda al'adar suke canjawa su ma wajen balaga yakan canja su to ita kuma na ƙarshe a na mata shine al'ada al'adar an fahimta da kyau ku shine malamin suka ce ita ma ko da bata fara al'ada ba in dai ta shekara sha biyar kawai ta balaga ko bata fara al'ada ba in dai ta shekara sha biyar to ita ma mace kirgen dangi da ake cewa da iyaye suke faɗa su fara kirgen dangi ma mai fara fito mata da wani features na mata dai duk ba balaga bace wayannan su ne alamun balaga muryar namiji ta buɗe ba shi yake nuna ana kan hanya ne amma ba shi yake nuna balaga ba indai ba wayannan an gane ko to saboda haka shine to na hasil ihtilaba na kusa fara mafarki inji Abdullahi da Abbas wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bin nasi bi minan a lokacin annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi yarewa sahabbai sallah amina inda ake fara wato jin jiki kenan gurin alazai ko wani mataki kwanan nan kafin ya tafi wannan aikin hajji na dan yi ma bayanin ya ake aikin hajji da ya dawo mun haɗu sai yake ce mala amma baka ce mun da wahala ba wai shi ya dauka zuwa ake kawai a tubulin a dawo ai duk rukunin musulunci duk rukunin musulunci ba sauki a cikin sa rukunin musulunci wai shi ba a gaya da wahala ba to aure in zaka yana gaya ma wahalar ba sai ma ake morewa ake ba yawwa shi ma yake haji sai a kyale ka ka dauka kawai wannan kayan dadin da kake ganowa iya shi ne in ka je ka gani tunda dai ba zaka gudu ba ka san miliyan uku ka biya da wani abu dole ka tsaya kai ibada to saboda haka wannan shi ne to sai yace ila gairi jidari dan alhazai suna cewa kwanan mina da kwanan muzdalifa daga nan ake fara jinji daga nan ake fara jinji to sai yake ila gairi jidarin annabi alayhi salatu wassalam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi dininan annabi yana sallah da mutane ila gairi jidarin a gaban sa babu katanga abin nufi ta haka mai yana nuna ba ta kira gaban annabi alaihi salatu wassalam ba da wannan hadisin wasu suka dauka suka ce ta kira mutaaddi ne yan zahiriya suka ce wajibi ne domin in ba da haka ba za a ce mutum ya tsaya akan abu mutabiya sai ka jira shekara arba'in ba ko kwana arba'in wadda kanki fiskafi abdullahi da abu ce ina kan wannan jakin nawa ko auratawa kawai na shiga cikin sahu to yanzu za mu magana akan sahun bayan liman tun da kan liman duk sahun da yake bayan liman gaba ɗaya yanzu wannan hukuncin da za a faɗa ya hau abdullahi da abu ce kutso da jakarsa ko aurata cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahad yace cikin sahabbai ba wanda yayi mun inkari ka kafdin kun ga hajjin ban kwana sahabbai dubu nawa dubun nan duk suna gani annabi alayhi salatu wassalam kanka ya gani domin yana gani a sallah ta baya shi ma ya ga abin da ya faru kuma bai magana ba shi yake nuna ne idan da liman dan babu ya shigo wani ya shigo sallah ko ta gaban waye ba a tunkuɗe idan ka tunkuɗe shi a nan lokacin ya faɗi ya kare shi an maki tashi ko ya faɗi ya mutu kai ma sai an kashe ka idan da sallar a je gurin alƙali kai ma a kashe ka shine ka'ida idan babu liman shine kake da wato cin gashin kanka daga zaran liman ya yi to a nan lokacin ko da liman kake bi ka samu raka'a biyu ana sallama shi wanda ya zo wucewa ta gaban ka to a nan lokacin wajibi ne ka tare wajibi ne ka tare amma idan liman kake bi duk wanda ya zo wucewa ya je ya dawo ko sau nawa zai wuce ba ruwanka da shi bai wuce ta gaban ka ba wannan shine abin da wanda yake nuna mana cewa ga shi na Abdullahi da Abbas shi karewa ba shi kare ba ma har da jaka ko aura ya to ya wuce ta gaban sau kuma ba wanda ya mai inkari anan sun fitar da hukunci da yawa hukunci na farko cewa ashe ita aura ko jaki ba najasa bane sannan kuma zai iya yiwa wannan jakin da aka tawo da shi zai iya yin fitari zai iya yin kashin jakin biya kuji ba wannan sau kaga shi yake nuna ma kashin dabba da da jaki da fitsarin sa ba najasa bane domin da najasa ne annabi alaihi salatu wasallam an gaya mana aikin haji ya hau kan raƙumi yana tafiya kuma ba ka da tabbacin cewa raƙumin raƙumin nan ba zai ba ba zai fitsari ba ba zai kaki ba duk zai yi saboda haka kuma a cikin harami karewa wallan tana masallacin ungoku duk da wannan baki yake nuna sunna bane wani shigo da jaki nan ba haka ake nufi ba ana so a nuna ma cewa ga halaccin abin da yi abin ya faru dan ka ga akwai yan takibi ko wani kage yana kokawa da jaki a ce yayi sai ai sunna ne an gane ko to saboda haka wannan abin nasu yana nuna cewa kashin sa da fitsarin sa ba na jasa bane sannan abu mafi muhimmanci su wanda ya zo wucewa ta gaban ka in dai liman kake bi ka kyale sai dai in ya idan limamin kai kuma mamuni ko kuma masbuki to in ka tashi cika a nan lokacin gashin kanka kake to anan zamu koyi abubuwa kamar haka na farko ya halatta a hauja shi namiji ko mace ya halatta sannan abu na biyu ya halatta ashe sallar karamin yaro ta inganta domin gashi Abdullahi da Abbas yaro ne shi ta ba a korar yara a masallaci sai dai a ga musu ba a wasa kai nan ba gurin wasa bane ka ji ko ko kuma inda in TV ne a raba su za ga masu hikima sai wani ya mai da wani dama wani hagu har da yara biyu dan kace wasa sai ka sa ɗaya a dama ɗaya a hagu ko ya suke yau da gobe sai ga sun goge an fahimta da kyau ko to wannan shine sannan mun ji cewa to bari in sai mun ji cewa babu laifi da an wuce ta kusa da gaban mai mai gaban waɗanda suke mamu babu laifi akan wannan wace a ba mu gama hadisin ba ba yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidari yace fa marartu baina dai ba'du safi fa nazaltu na wuce ta gaban wasu daga cikin sahu sai na sako wa arsaltu al-akana sai na saki wannan aurar tartau tana wata yawa tana kiwanta ta kai ta komo ta buta gaban wannan sahun ta dawo ta can inda ta hango ciyawa ko a gaban sahun mutane ne kawai za ta buta nan ta je ta ta abarta ta koma kaga ta rarraba sahun mutane ma shine kaltau tana kiwatawa wa da kaltu fi sabti aulada abin sai ce ni kuma ne na shiga sahu falam yunkir dalika alayya ahad babu wanda ya mun inkari cikin sa bai ta kafin wannan yana nuna ma ya halatta idan ana sallah ta gaban wato da liman ta gaban mamu babu laifi a abu tana sannan hadisin yana koyar da mu cewa ana kudaitar da mutane cewa lallai idan mutum ya zo zai sallah ana kudaitar da shi ya shiga cikin sau gurin da ya dace ya shiga ya tsaya anan sannan yana nuna ma wucewar dabba ta gaban mai sallah ba haramun bane duk da zamu zo mu ji wani hadisi nan gaba wanda yake nuna cewa idan kare ko mace ko kuma mai ɗayan alkalbu wal himar ko jaki ya wuce ta gaban mutum su uku nan sallah ta tsinke ta samu ta wato sallah ta kare inda ba shi kira sallah ta ba za mu ji tafi ne zuwa mu ji ne malamai suka ce akan wannan wannan hadisin to sai yake um, wannan hadisin dalili ne akan wato fiqhun sahabbai domin ba su mai inkari ba ba wani sahabi da yawa Abdullahi da Abbas inkari lallai suna da fahimta kwarai da gaske sannan annabi ya tabbatar da Abdullahi da Abbas akan wannan aikin da yayi sannan fa'ida ta gaba ya halatta wato a gabatar da maslaha mafi girma akan mai binta idan ga maslahohi guda biyu ga mafi girma ga kuma mai girma to mafi girma ake dauka sannan kun ga nan suka ce karɓar ilimi ba sharaɗin cewa ba sharaɗin dawa mutum cewa lallai in za a karɓi ilimi daga gurin mutum dole sai ka ba da sai ka sai ka ba shi wasu shekaru cewa sai an kai shekara kaza a'a sharaɗin kowai ya zamto ya san abu in dai ya san abin shi kenan ibnu abbas kaga wannan ruwaya da yayi lokacin da ya san hadisin bai balaga ba amma gashi bayan ya balaga yana rawaitowa kuma an yadda in dai ya san abin kawai a karba shine kawai to sai a nan gurin to gashi ma inda yake faɗa to hadisin da yake cewa wani hadisin da yake cewa yaqda'u salatal kalbul aswad wal himar wal mar wal mar'atu la haid cewa wayannan abubuwan guda uku suna bata sallar mutum kare bakin kare aka ce a ruwayar da jaki da kuma mace mai al'ada wanda abin da ake nufi da mace mai al'ada shine wanda ta balaga in ne ta wuce ma ta gaban ka kana sallah baka sa kira ba to sallar ka ta baci ke ma da yake cewa to um anan an cire jaki kai tsaye ko kuma yace inda duk ukun nan za su wuce ta gaban ka ko mace kafin mu zo kan hadisin ko mace ko bakin kare ko mace ko kuma jaki in dai da kai ma mu ne ba komai in dai ma mu ne kai domin yanzu gashi jakin ya wuce kuma ba ce sallah ta lalace ba duk da akwai hadisin Imam al-Hafiz ibn Hajar yayi dogon bayani a cikin wato Fathul Bari wanda in muka zo kan hadisin zamu ji wasu abubuwa daga sannan bayan haka idan mutum ya fara girma ya kusa balaga in yayi abin da ba daidai ba lalle ya kamata a yi matsin kari domin Abdullahi da Abbas wannan abin da yayi inda ba daidai bane to ba ba za su kyale shi ba duk da cewa bai balaga ba za a yi masa inkari kamar yadda suke faɗa duk da kaga ai ana faɗa a tarbiyya cewa bakwai uku ce ko to bayan nuna cewa ba za su san ka tarbiyya ba cewa kai la'ibu sab'an adibu sab'an wa sahibu sab'an cewa kai wata da danka tsawon shekara bakwai shekara bakwai ta biyu kuma kai man ladabi duk abin da ya ba daidai ba ka ladabtar da shi shekara bakwai ta uku daga sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ka jashi a jikinka domin a lokacin in baka yi wasa ba in duniya za su jashi su koya mar abubuwa daban-daban mafi yawancin lalacewa yara za ga adolescenti suke lalacewa wannan gabar daga shekara sha hudu shine lokacin da za a lokacin ake gama secondary school sha shida sha bakwai kana ta kawai in duniya za su lalata ma ɗa a lokacin ake so ka ja ɗanka a jiki na idan ma ɗaurin aure ne da wakilci ke kajansa da abin da komai ya zama abokinka a wannan gurin ku duba ku gani duk wanda kuka ga ya lalace mafi yawanci daga sha hudu ne zuwa ashirin da ɗaya to shi ne malamai suka ce wannan bakwai bakwai guda uku ka kiyaye ta da kyau ina ga za mu tsaya a nan an nuna mun lokaci ya yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai takardu kamar haka mu gani masu alaƙa da karatu wanda yake tambaya cewa yayin da ka hana mutum kekare sallarsa sai ya dawo a karo na biyu ka ture shi sai ya nufin mayar maka da martani ya za ka yi sallarka za ka yi ba martanin za ka mayar ba an gane ko sallarka za ka yi duk da wani malamin yana ba mu labari shi sai da sai da da wani ya zo ko dan kamar dan bangala da yake mana a madina ne cewa da ya zo ya ture shi kuma dawowa ya hankali shi to shi mai sallar karfa ne da ya ture shi ya fadi shi kuma wancan mutumin ba dan bangala da bane dan China ne a jami'ar Islamiyya sai da ya bari wannan mutumin ya yi ruku'i da ya tambul sai fatali da shi kawai sai dai wai kaga irin wannan matsalar ta zo ai sallah ta ba sai rigima ta kaure kawai an gane yawa in dai mutum ya fahimci wato a masallaci ya zo ai da ba naushin ka zaka ba ya zo kai mar haka in sha Allah inda mutane a masallacin ma suka ankara ai za a yi man magana cewa malam kai baka gani sallah yake yi za a yi masa magana in dai ya zo ya kuma dawa in kuma ya taho da gudu kamar yadda wasu suke sai bari sai ka yi sai sai ko da gudu to ka dai iya abin da za ka yi baka da laifi kai abin da dai ba a so kawai ka kyale shi din da zan so ya ketare ma sallah ba tare da kayi abin da annabi ya ce ba wannan kuma bayan yayi addu'o'i a sama sai ce hadisin da aka tsaya a kansa na ibnu sirin an ce bayan idar da sallah har wasu sun fice to malam an yi gyaran sallar babu su ya matsayin tasu sallah idan har ban sani ba har komai ya taba aka ban sani ba sallar ta yi amma an gaya musu to za su gyara ba shine ne alali yace ma sa sujada ba da zaka biya ta walau ba da hinin ko ko da bayan wani lo ko bayan shekara ɗaya ba an ka tuna yake sai ka biya shikenan kawai wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske sai wannan kuma naga doguwa ce ne shi ma an yi addu'o'i da a sama sai aka ce wani bawan Allah ne yake da awarwai da sayyidi Abubakar da sayyidi Umar wato halarci janazar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda Allah akwai nassin Qur'ani ko hadisi da yazo da hakan da hakan ne na cewa ba ta halarta ba wannan yake nufi in ma akwai ni ban san shi ba kuma ƙarya yake yawa kowa ya ƙarya yake an fahimta da kyau ko sai na waye ma yaje tabbatar da annabin ya bar duniya to suna so su tabbatar da cewa annabi yana abokan tafiya ce yi tabakin sahabbai ne kawai an fahimta da kyau ko yawwa kuma duk inda za a yi abin da zai je ya kai ya komo ko me zai yi wallahi sai dai ba zai shiga aljanna ba amma duk bakin cikin sa daga annabi sai abubakar a aljanna wannan haka yake ai daga annabi sai abubakar abokinsa ne a duniya a lahira ma abokinsa ne ba shi da sama ne saboda haka zance ne na karerai da wasu ke kirkirowa don kawai su soki da yana abubakar da umar wannan magana ba shi ban ma taɓa jin ta wasu yanzu ba ta da shi wannan kuma yana bara addu'a yana cikin damuwa kwarai da gaske oke mace ce take mijina ba shi da lafiya an yi masa sihiri baya cikin hankalinsa gaba ɗaya ina roƙowa sashi addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo min da shi hankalinsa ya ba shi lafiya to muna roƙo Allah ya dawo miki da shi cikin hankalinsa matsalolin da suke damun ka Allah madaukakin sarki ya yayi masa in ma shi ne Allah madaukakin sarki ya ba ku damar warware cikin hanyoyin da shari'a ta ce muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa ko ma waye da aljani ko mutum ke fi karfin Allah ba Allah madaukakin sarki ya isar masa sai menene hukuncin iyaye mata masu ƙananun yara in sun wuce ta gaban ta gabanta tana sallah shi ne abin da ake faɗa ai in za ki sallah kin san kina da yara waɗanda suke wannan ɗabi'a idan yaro ne karami ko dai ki bayar a rike miki ko ki goya shi in kuma ya fara wayo sai a gaya mai ba a wucewa ta gaban mai sallah in sha Allah ta'ala ni na ga irin wannan tarbiyyar sai shekara uku in dai kana gaya wa ya fara magana ya san ba a ji yau da gobe kana faɗa ba a ji musamman yana da yayi suna gaya masa za ga ba za su ba kawai koyar da su za a yi amma wanda bai san wannan bane kawai rarrafe yake kamata yayi to a adana shi gurin da ko dai a samu irin keken nan nasa a sa shi a ciki wanda zai tsaye da shi guri daya domin ana tsaye da keken a idan da sallah idan an gaba sai a a dauke shi ko kuma a goye shi wannan shi yafi gaskiya an fahimta da kyau ko tambaya ce ita ma mai kyau domin za ga mata a gida ba ruwansu da wannan ƴaƴansu su kyaucewa sun dauka a gida ba a sa sutura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka dukan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wannan baiwa Allah da ta turo da takarda damuwar da take ciki Allah ka yaye mata duk wanda ke cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabannin mu Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatun muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka tsara rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تأمر